أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحم الرحم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من بالأرض يرحمكم من بالسماء أنصتوا رحمكم الله
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
to alhamdulillah kamar yadda aka ji malam ya karanta mana ayar da muka kwana a kan ta jiya a cikin da sotul arafi kuma ƙara da ci gaba da kisar annabi musa da shi da banu isra'ila yau mun tashi aya ta 155 a cikin sotul arafi a yau rana ta hudu daga ranakun wannan wata mai albarka na ramadan wanda muke fata allah ta baraka wa ta'ala ya mana jagoranci allah ya ƙara ƙarfafa mu a cikin wannan aiki Allah ya sa kuma muna yi a dace abinda Allah yake so ya yarda da shi alhamdu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina jiya mun kwana akan cewa wato bayan tahowar annabi Musa ganawa da Allah tun daga maganar wa'azana Musa salasina lailatan fa atamamna ha bi ashirin fa tamu miqatu rabbih arba'ina laila yayi azumin watan zulqa'ada da goma zulhijja yazo ya gana da Allah a cikin gana wadda suka yi a bayan an bashi allon a taura sannan kuma ya nemi ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan kariyar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun sanar da shi cewa mun jarrabi mutanensa bayan shi kuma samuri ya batar da su saboda haka ya dawo cikin fushi ya zo ya wato karere wannan gunkin ya nike shi ya nuna musu ba Allah ba ne to sannan kuma duk waɗanda suka bauta wa gunkin nan gabaki ɗaya aka yanke musu hukuncin kisa to sauran waɗanda ba su bauta wa ɗan marakin ba saboda jama'a sun kasu kaso biyu ko uku akwai waɗanda suka ware suka hana aka kiyarda suka yi wa'azin suka yi wa'azin irin su annabi haruna da su yushau duk sun iya kokarin su kamar yadda shi annabi haruna ya faɗa cewa babu abin da ban yi ba akan su daina suka kiya to su wannan aka ware su akwai waɗanda su kuma ba su hana ba su kuma ba su yi ba to su wa'ancan masu yi an kashe su to waɗanda ba sa yi ba su kuma ba su ba to shine sai aka zaɓi mutum saba'in cewa za su je su nemo tuba a wajen Allah ta baraka wa ta'ala shi ne aka yi annabi isa ya nema musu iso zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala mutum saba'in daga banu isra'ila daga kowace al'umma aka zaɓo mutane kowace al'umma aka zaɓo mutane har aka haɗa mutum saba'in a wannan karan ma annabi haruna da yusha'u da kalibu wato ba a yi tafiyar tare da su ba sun zauna sun halibanci wato annabi musa a watar waya an ce kafin wannan lokacin shi annabi haruna ma ya rasu saboda haka ba waɗanda suka yi saura daga yusha'u sai kalibu su ne waɗanda suka yi saura to saboda haka ba a je da su su su biyu sai su aka zaunar da su suka halibarci annabi Musa a mutane shi kuma ya tafi da mutum saba'in wato kamar da Allah tabaraka wata'ala ya ce waqtara Musa qawmuhu saba'ina rajulan annabi Musa ya zabi daga cikin mutanensa ya zabi mutum saba'in limiqatina ya zuwa haduwa da mu ai alwaqtul ladzi wa'annahu lokacin da muka alƙawarta masa biti iyalin yanzu da sufi a cikin sa li atazuru dan su hanzari min ibati ashabihim ijla ta yadda yan uwansu suka bauta wa raƙumi wato abin nan dan mariki su su zo su tuba ma'ana su zo su hanzari su roki Allah gafara fakar da biyun sai ya fito da su falan ma aka zato mun rajifatu lokacin da girgiza ta kama su ai alzalzalatu shadidatu shine girgiza raurawa mai tsanani ɗalibin abbas abdullahi dan abbas yake faɗa la'annahu lam yazayalu qawmun domin ba su rabu da mutanensu ba hina abbadul ijil lokacin da suka bauta wa wannan dan marakin kala yace hum ghairul ladina sa'alu ru'yata wannan daban ne akan waɗanda suka roki su suka nemi cewa sai sun ga Allah su waɗannan laifin su wato ba su rabu da waɗanda suka bauta dan marakin ba saboda haka su tunda ba ku bauta ba to ku zo a je a ku nemi tuba a wajen Allah tabaraka shi sa wannan rawar da wato ta kama su amma waɗanda suka ce an lallaha jaharatan ai Allah ta haifa a kasatu musa'ika su tsawa ce ta kama su gabaki ɗaya suka mutu suka fada suka mutu qala musa sai annabi musa ya faɗa yace rabbi ya ubangiji Allah laushi ta aida ka so a halakatahum sai ka halakar da su min qablu tun gabanin ma in fito da su Allah waɗannan mutane inda ka so sai ka kashe su tun da su ma sun yi laifin to laifin su na basu rabu da waɗanda suka bauta dan malaki ba domin hakullun kamar yadda zamu ji nan gaba wato Allah ka'ida Allah tabaraka wa ta'ala ita ce idza sami'tum ayatul lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha to fa la taqulu ma'ahu in dai kaga ana wasa da ayar Allah ana wasa da lamarin Allah to karka ce ai ni ba na yi kai karka zauna a wajen tashi idan ka ci gaba da zama a wajen to Allah ya ce innakum izan mislu sai ma irinsu ne kawai saboda ka zama kai munafiki ne su kafirai ne na gaskiya kai kuma ka zama munafiki to in dai kaga ana saban Allah to bau wajen bau wajen in dai ba za ka iya hanawa ba to kar ka zauna a wajen tashi domin wata kofi tinatan la tasibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron musibar da idan sharrin ta yi tashi zuwa ba waɗanda suka jawo ta kawai take samu ba kowa tana hadawa da shi saboda haka irin wannan musiba idan kaga ana saban Allah to yi kokari ka hana in ba za a hannu ba ko kuma ba za ka iya hanawa ba to kai bar wajen amma in ka zauna tare da su to in a taba ta su zuwa har kai za ta hada to kaga waɗannan ba su yi bautar dan marakin ba amma sun zauna tare da wanda suka yi bautar dan marakin shi yasa suna zuwa kawai fa akasatu mur rashfatu ai sai raurawa girgizar kasa aka dinga girgiza su kuma halaka ta tasan musu dandanan annan Musa ya ce ya ubangiji ai inda an nufi halaka su to sai a halaka su tun a gida ba sai mun zo da sunan ba ya zama da kuma ni bayani ya kare na hawan kuma in ce sun mutu ko ya aka in ya ai ma da wannan abu ba wani abu ne illa fitina ta kai jarraba ka ce tudillu bi haman ta shawo da kake badda wanda kaso da ita in zalahu badda shi wata hadibi man ta shawo kuma kake shiriyar wanda kaso hidayata wu shiriyar sa da ita anta waliyuna Allah kai ne majalisun lamarin mu wa gafilana kai gafara gare mu warhamna ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alherin masu gafara واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله تبارك وتعالى يتجه وده بيان وتو addu'ar da annabi Musa yake da godo da dinga wa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kutub lana fi hadhihi dunya hasana Allah ka rubuta mana kyakkyawa a duniya wa fil akhirati Allah ka rubuta mana kyakkyawa a lahira kamar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan aka ce wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ta tare komai da komai in ka ce rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati to ba abin da baka faɗa ba ba abin da ka rage ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira shikenan duk wani magana bayan wannan to tafsiri ne ƙarin bayani ne duk wani bayani bayan wannan to ƙarin bayani ne to annabi Musa ya ce Allah ka rubuta mana kyakkyawa a duniya ka rubuta mana kyakkyawa a lahira ya ishe mu izina ku duba manyan bayan Allah annabawa manzanni amma yanda suke taka tsantsan tsakaninsu da Allah yanda suke taka tsantsan tsakaninsu da Allah da kuma kullun cikin tadarrudin Allah ya yafe musu Allah ya ba su da nutsuwa tsakaninsu da Allah ma'ana nutsuwa ta cewa Allah ba zai musu komai ba kamar yadda malamai suka fassara wato wa zanna Allah la qadira alaihi shi annabi Yunusa ya fita daga garin nan ne bisa zaton ba za a hukunta shi ba Allah ce zato yake ba za mu hukunta shi mun ko sai muka hukunta shi ba za mu hukunta shi ba ya fita da ya san cewa fitar shi laifi ce ba zai fita ba to sai ya fita zaton ba komai amma har haka Allah ya nuna mai da komai Allah yana ba mu kisar manyan bayansa annabawan nan manzanninsa ko yaya aka ɗan samu wani matsala sai ga an taka mutum birki ya aka aka haka ya aka haka haka to ballantana abinda bai ma kai karan kaɗaniya ba ka dinga hayewa Allah tabaraka wa ta'ala ka dinga hayewa Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana inna hakika huduna aitibna mun karbi wato mun tuba ilaika zuwa gare ka qala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azabi azabata usiu bihi man asha'u ina samun wanda na ga dama in yi wa azaba da ita wanda Allah ya ga dama sai ya masa azaba Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda malaman tauhidi suke cewa fala shay'a yajibu alaihi babu wani abu da yake zama lalle a wajen Allah babu wani abu da yake zama lalle sabani ga mu'tazilawa babu wajibi akan Allah tabaraka wa ta'ala ba sharadi bane dan ka bi Allah in ka je Allah sai ya saka aljanna ba sharadi bane kuma ba sharadi bane akan Allah in ka saba mai sai ya saka wuta ba ruwan shi zai yi abin da ya ga dama kuma la yusalu amma ya fa'ala ba mai iya cewa Allah dan me kai kaza ko ya akai akai mun kaza a ya fa'alu ma yasha wato yana aikata abin da ya so a cikin hukuncinsa kuma duk abin da ya hukunta adalci ne tunda wani malami yake cewa to wai yanzu ayewa mutum irin wannan mai hukunci irin wannan ya sunan shi yace in dai a kayan shi ya hukunci ai yayi adalci ai za a tuhume ka da zalunci ne in ka taba kayan wani amma in dai duk hukuncin ka a kayan ka ka tsaya akwai wanda zai ce baka kyauta ba eh rigunan ka wata riga kai dogon riga wani yadin kai babban riga wani kuma kai gajeren wando wani ko kake lulluɓa da shi tun da dai ba kayan wani wanda akwai wanda shi baka kyauta ba aiwa to Allah a cikin kayan shi yake aiki saboda haka azabarsa ya yi wa wanda ya so kuma rahamarsa ya yi wa wanda ya so ba kuma mai tambayarsa wannan shi ne ya ce na ɗora wa kaina ni ne na yi alkawarin cewa wanda duk ya yi kaza to zan sa shi aljanna wanda ya yi kaza kuma zan sa shi wuta ni ne na ɗora kaina wannan ba wai ku ne kuka tilasta mu ba ƙarfinku ba ne kuma na gada ma sai in fasa in na gada ma sai in fasa kuma ba wanda isa ce min dan me ko in juya wanda yake da san aljanna za a saka shi a kai shi wuta wanda yake da san wuta za a kai shi kuma shi kuma kai shi aljanna waye zai tambaye ni waye zai ce dan me ne Allah ya ce duk kayana ne sai in yanda na gada ma ko in rufa ɗaya gidan in ce kowa ya shiga ɗaya na ma fasa wannan gidan ba gidajen biyu ba ne don Allah ya gada ma sai ya rufa ɗan ya ce kowa tun nan za a shiga shi wannan an fasa akwai wanda idan ka ji irin addu'ar da annabawa suke yi to suna nuna cewa Allah shi ne yake da ikon ya abin da yake so babu wani abu da za ka je ka samu tabba domin tun da annabawa a ranar lahira kowa za a ce yana tsoron kaza kowa za a ce yana tsoron kaza kowa za a ce yana tsoron kaza abinda duk kake tsoro ai ka baka da tabbas komai zai iya faruwa to shi yasa wato bin Allah a sannu da kuma malamai sufaye musamman yanzu da aka shiririce amma wanda ka ga shiririce wanda yake tare da bita zaizai amma duk wanda yake tare da malaman da suka karbi ilimi daga magabata to za ka same shi a natse sufaye suna cewa yana daga alamar taɗewa ga dukkan alamun mutum ba inda za shi dogaran mutum da aikin shi wannan da zara a zuciyarka ka fara jin ka burge Allah ka fara jin cewa yanzu kan tsakaninka da Allah abin cinikin ya kan kama kai ne mai azumi iri kaza kai ne mai sallah iri kaza kai ne mai sadaka iri kaza kai ne mai kaza dogaran zuciya ko rai ga aikinta alama ce na taɓewarta shi ne babban ƙa'ida dogaran zuciya ko rai ga irin ayyuka na alheri da take yi wanda shi ne zai ba ta nutsuwar Allah zai mata kaza to wannan alama ce ta tabewa abinda ake so zuciya ta zama ko rai ya zama kullum kai Allah kake wa kyakkyawan zato Allah kake wa kyakkyawan zato ya maka rahama amma aiki baka da shi don malamai sun sha gaya mana cewa duk sallarka duk azuminka duk hajjinka abinda malam zai gaya ma in kai mai kyau ya ce ta yi ba malamin da zai ce ma ta karɓu karɓuwa sai ran da kaje gaban Allah yake to na karɓa to da nan ne zaka hankalinka zai kwanta amma ka iya zuwa ga baki da ce to duk ban karɓa ba Allah na yi sallah yace ban karɓa ba na yi azumi ban karɓa ba na ji haji ban karɓa ba duk wani abu da ka faɗa Allah ya ce dama kana yi na watsar da shi ba na so to yanzu sai me kaga in dama baka taho da dama rahama ne Allah ka dogara da ita ba rannan asara ta same ka to shi yasa suka ce yana daga kyakkyawar zuciya nutsuwarta da Allah ba nutsuwarta da aiki ba karka yadda ka nutsu da aikinka aiki ka dinga yi saboda kunyarka da Allah Allah ya ce yana so ai mai to kai ba ka yin sabo saboda kunyarka ga Allah Allah ya baya so to bai kamata kai kuma kai wa Allah tsageranci kai abin da baya so ba wannan babin kawai zaka aje wannan amma sauran abin da kake nema wajen Allah kana nema ne daga faralarsa da karamcinsa kawai amma ba aikinka ba in ka sake ka kalli aikinka da shi ka dora a gaba ka tunkari Allah to za a samu matsala Allah ya kiyaye shi sa Allah ya ce azabi usibi man asha'u wanda din na ga dama to shi zan sa azabata wa rahmati rahmata kuwa wasi'at kulli shay'in ta yalwaci kowa da kowa komai rahmata shi dan yace ashe muna ciki kenan eh in dai wa rahmati wasi'at kulli shay'in yace to har yanzu dai da sauran muna ciki sai aka ce a saurari gaba ka ji abin da za a faɗa wasu aktubu halin lazina yattaquna a to ka fita kai baka da tsoron Allah mara kunya ne kai shi ne ya kalli Allah ga da gaya aka ce ya ce ba zan ba wadda aka duk wani mai laifi bayan shaɗan yake mu haƙƙin mu allazi da yau minu na bilgaibi e da gaiba muka yi imani amma shi ko shaɗan da haƙiƙa ya yi kafirci ga shi ga Allah Allah ya ce yi ya ce ba zan ba shi kenan to kaga ai a sashi cikin lalazi ne ya taƙuna a baya daga ciki to hannun ma yahuda suna ganin suna daga ciki Allah ya ce a kuma kun fita domin me wayutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun har zuwa nan yahuda suna ganin suna ciki saboda suna ganin sun yarda da Allah suna yin zakka a irin tasu suna sauran ayyuka irin nasu sai Allah ya ce akwai ɗaya wacce ba ku cika ba allazina yattabi'una allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal الذي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم نعم ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى da wannan aya ya fitar da yahudawa wa'anda wa rahamati wa sa'ad kulli shay'in dinna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya sai waɗanda suke bin annabi manzo ummi shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wata'ala ya kira manzala sallallahu alaihi wasallam da ummi anan cewa annabi al-ummi kamar yadda zai kira shi anan gaba kuma duk ya kira al'ummar sama wato ummiyai tunda huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ummiyi ana kira ba'uwa ma'anar ba'uwa wanda yadda babu shi ta haife shi hayin za ka yake baya karatu baya rubutu manzala sallallahu alaihi wasallama baya karatu baya rubutu shine abinda Allah ya tabbata a alqur'ani wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idzal lasabal mubtiluna Allah ya rike manzala sallallahu alaihi wasallama akan yayi rubutu ko yayi karatu dan a taimake mu domin Allah yana tausayin mu sai ya ba mu wanda za mu yi saukin imani da shi sai a baka baka wanda dama tun kafin ya ce komai kana son shi tun kafin ya ce komai ka yarda da shi tun kafin ya ce komai ka yarda da gaskiyarsa ka yarda da amanarsa sai aka ce to shugaban ka ne ai ka zai sauki akan wanda dama baka dauke shi mutumin arziki ba kuma a shugabantar da shi akan ka a ce sai ka bi shi aka ga zaka dan samu wahala to sai aka baka wanda dama tun kafin ya ce ni annabi ne ka yadda da amanarsa ka yadda da gaskiyarsa ka yadda da mutuncinsa ka yadda da cewa dan manyan mutane ne to bin shi sai ya ma sauki to duk abubuwan da zai jawo mana matsala mu dinga kyamar mu bi manzo Allah Allah sai dauke su Allah tabaraka wataala sai ya hana shi rubutu da karatu don gudun kar a ce abin da yake faɗa a wani waje ya karanto ko a wani waje ya rubuto a bar shi haka kawai ku ji yana faɗa don wannan zai muku sauƙi ya ce ba ni ne nake faɗa ba Allah ne yake faɗa irin wannan ta sa manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaddara bai taɓa balaguro ba bai taɓa fita maka ya je yayi sati ɗaya a wani gari ba domin da ya fita ya je sham ya shekara biyu ko uku da ya da sai a ce a can ya koyo wani ne ya koya masa kuma Allah ya hana wani malami ya shigo maka da zama manzo Allah sai abota balantana a ce wane ne yake biya masa Allah tabaraka wa ta'ala yace muna sane abinda suke cewa inna ma ya'allimuhu bashar wai wani ne yake koya maka mutum ne kawai addasu fa dan haduwa kawai suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya dawo daga Taifa kuma kafin su hadu da manzo Allah yana karanta alƙur'ani domin har ya je Taifa ma ya dawo yan mu'amalar da suka yi da shi sai aka ce wai addasu ba faranshe ne ba bawa ne kuma a ganin sai aka ce shi ne yake biya wa manzo Allah alqur'ani Allah ya ce to wancan mafarin shi lisanin ladhi yahduna ilayhi ajabiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin saboda shi addasu lokacin da manzo Allah ya dawo daga Taifa ya fara kusanto gari sai daidai gonar wato Shaiba da Rabi'a sai ya samu wani waje gindin bishiya sai ya zauna da shi da Zaidu suna hutawa an musu jina-jina shikenan sai shaibatu da dan uwansa sai suka ce ka gani ya je garin kaza ka gani can ya je gari kaza sun wulakanta jiyan da suka yi mai sai ka ce kaiwa ne zo dauki dabinan nan dan akushin nan da dan ruwa ka kai masa ba musulmai bane su wayannan amma saboda zumunta kuma dan garin da sai aka ce a da su kai masa a da sai je durkusa ga manzo Allah ce gashi iyayen gidan nan shi bai san shi ba suka ce in kama dabino da ruwa sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce madalla sai manzala sai ce bismillah sai ya dauki dabino zai ce sai a da sai ce a'a mala amma kai ba mutumin garin nan bane ko sai manzala ya ce me ya faru sai ce wannan kalmar da ka faɗa mutan garin nan ba su san ta ba ban taba ji sun faɗe ta ba sai manzala ya ce kai mutumin wani gari ne sai ce ni mutumin ni na wanda ni na ko gari ne a Paris shi kuma ni na wannan garin Annabi Yunus ne sai manzala ya ce a'a garin dan uwana Yunusa kenan sai ce ah malam ka san Yunusa sai ce ah ai annabi ne kamar yana nake annabi yo addasu yana jin haka sai fashe da kuka runguye manzo Allah shebutu yana hange sai shiga a can har ya bata shi shi yasa ba na son zuwa wajen ba na son mutane su ce ga yace ina son mantarsa sai aka kwalla mai kira aka ce kai kai dawo dawo yana zuwa sai ta yana ta kuka yana ta bishin me faru ya ce wallahi wancan annabi ne ya ce kai za ka gaya mana shi ko mu za mu gaya mana shi kaga sakare daga zuwa ya ce wallahi mai gidan annabi ne annabi ne ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka to shi ne tun daga sannan sai yake ziyarar manzala sallallahu alaihi wasallam to shi ne aka ce wai shi yake biya manzala alkurani bayan kuma manzala hamma ya je to me ya hana shi a dasu ya yi da kansa ma tun da shi yake koya mai ta sha ta ce su fara koya ƴaƴansu ko eh to shi yayi da kanshi mana amma bai ba shine lokacin da za a tafi badar da mai gidan nasu shi batu din suka fito da walidu da sheba suka fito za yace mai gida ina za ku suka ce ai kaza ka yace kar ku je wallahi kashe ku zai kar ku je kar ku je yana kuka yana rike sai ce Allah ne a bayan shi ba za ku iya mai ba ya ce kar ku je mai gida wallahi Allah ne a bayan shi ba za ku iya mai ba amma zai su gaya mutu shakarai ka san abin da ake suka kama suka tafi ba wanda ya dawo ya ku gaya musu cewa ai ba za su iya ɗin ba to manzala sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa ya zama ummi dan kada magana a ce rubuta waye ko kafo waye ko kaza su kuma dama haka suke kamar yadda manzo Allah yake ce na hal qaumu ummiyuna mu yanda baba mu ta haife mu haka muke ba ma karatu ba ma rubutu to shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ka'ab al-Ahbar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunayensa ko ina da irin sunan shi yace yan aljanna suna kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdul Karim yan wuta kuma suna kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdul Jabbar wato mala'ikun da suke rike da al'arshi su kuma sunan manzala sallallahu alaihi wasallam Abdul Majid mala'iku sauran mala'iku kuma suna kiransu da Abdul Hamid sannan annabawa a sunan manzala a wajen su Abdul Wahhab sannan shedanu kuwa abinda suke kiran manzala Abdul Qahir a wajen aljannu ko Abdul Rahim sallallahu alaihi wasallam kowanne jinsin halitta da irin sunan da suke kiran manzala sallallahu alaihi wasallam a duwatsu suna kira manzala sallallahu alaihi wasallam da abdul khaliq a sarari kuwa ana kira manzala sallallahu alaihi wasallam da abdul qadir kifayen da ke cikin ruwa suna kira manzala da abdul mumin kwari kuma suna kira manzala sallallahu alaihi wasallam da abdul giyas sannan wato sauran fari da sauran su kuma suna kira manzala sallallahu alaihi wasallam da abdul razzaq kuma ko a wani littafi daga cikin littafin da Allah ya saukar to akwai irin sunan da ake kira manzala sallallahu alaihi wasallama da shi wanda kowanne kuma da irin dalilin da yasa ake kira manzala sallallahu alaihi wasallama da wannan suna a cikin attaura ana kira manzala sallallahu alaihi wasallama da sunan masu masu masu masu suna ne da manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin linjila kuma ana kiransa da tsaba tsaba a cikin linjila saboda yaran su kenan to a cikin alqur'ani kuma ana kira manzala sallallahu alaihi wasallama da aqibu ana kira manzala sallallahu alaihi wasallama da ahmadu ana kira manzala sallallahu alaihi wasallama da muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi wannan annabi shine wanda Allah ya girmama da waɗannan sufofi sufofi ne na Allah Allah ya ba manzo Allah saboda matsayin manzo Allah a wajen shi Allah ya ce allazi yaduna maktuban indahum fi tawrati annabin da su yahudawa sun same shi rubutacce sunansa da sufofinsa a rubuce a cikin attaura wal injili da linjila domin babu abinda yahudawa ba su sani ba don gaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa hum ya'lamun sun san shi kamar yadda suka san yayansu babu wata abin da zai koye musu ka abul ahbar yana cewa mun san shi ma fiye da yadda muka san ƴaƴanmu fiye da yadda muka san ƴaƴanmu ya'muruhum bil ma'ruf yana umurtu su da kyakkyawan aiki wa yanhahum 'anil munkari kuma yana hana su mummunan aiki wa yahillu lahum tayyiba shi yana halatta musu da abin da yake tsarka da dada kaga wannan aiki ne matsayi ne sifa ce ta Allah Allah shi yake halattawa shi yake haramtawa amma Allah ya ba manzo Allah wannan suka yace wato hillu lahum tayyibatu kuma ya harrima alaihim alkhaba'is yana haramta musu dukkan abin da yake mummuna wanda yake batacce kamar mushe da makamancin sa waya zau anhum israhum kuma yana dauke musu duk wani nauyi mana a shari'a duk abin da yake mai nauyi Allah yake manzo Allah ne yake daukewa ko Allah ce na dauke muku sai ce manzo Allah ne yake daukewa wal agalal da maruruwa mana tarnaki da tsanani a cikin addini duk manzo Allah ya dauke tsananin da Yahudawa suke ciki wato irin a wajen sabo da wajen ibada da wajen bin Allah suna cikin nauyi da tsanani amma manzo Allah duk ya dauke mana ba ma cikin wannan abubuwa domin idan mutum yayi yayi zunubi to inda yayi zunubin anan zai ce astaghfirullah shikenan Allah ya yafi masa amma yahuda an kai zunubi to baka da istighfari sai ka zo ka tona kanka asiri wajen annabi ka ce nayi laifi iri kaza ya za a yi to sannan annabi ya ce to jira a gaya wa Allah Allah ya faɗi irin istighfarinka shikenan sai Allah zai ce kamar yadda muka karanta wa'ancan istighfarin su kashe kansu saboda sun bauta dan malaki Allah ya ce istighfarin su kashe kansu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ni ba irin wancan bane duk wanda Allah ya jarraba da saba masa ya tuba a can ba sai ya zo ya gaya mun ba sai kai laifin a boye ka tuba a ɓoye a yafi ma a ɓoye saboda mazala sallallahu alaihi wasallam babu mazala yana cewa man ata hazil qazura ta fale satir duk wanda Allah ya jarraba da saba masa ya je mummunan aiki to ya suturce kansa yanda Allah ya suturta shi inda Allah ya ga dama tun kana yi sai ya tona ka to Allah bai tona ka kuma sai ka zo kana tona kanka kana cewa mutum ya zo ya ce ya rasulullahi nayi zina manzo Allah ya dauke kansa ya shiru da ya dubu nan sai sake kewa ya dawo inda manzo Allah ya duba sai da suka haɗa ido da manzo Allah ya ce ya rasulullahi zina ne ka tsarkake ni sai manzo Allah ya haka sai ya sake kewayowa ya sake haɗa ido da manzo Allah ya ce ya rasulullahi zina ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya kalli mutane sai ce kun ji abin da ya faɗa dama yana tafin hankali abin da manzo Allah ya ce kenan abika jununu ce dama yana da taɓin hankali shi lafiya ta lau to me isa ka za ka dinga cewa kanka kayi zina kayi zina idan mutum ya sa da iyalinsa kuma wannan zina ne ya ce ai ba iyali na bane to kuma idan kana da kan iyalinka ne kai zina da su kuma sai ka ɗauka zina ka ya ce a ina sanar ba iyali na bane saboda mazala baya son wannan magana mazala sallallahu alaihi wasallama wani ya gaya masu yayi na ga wani da wancan suna zina manzala ya ce me ya hana baka lullube su da mayafinka ba mu karka zo ka gaya mana ba ma son wani ya zo ya ce mana yayi kaza kuma ba ma son wani ya zo ya ce mana na ga su wani suna kaza ba ma son wannan kawai duk wanda Allah ya jarraba da wannan ya istighfari Allah ya yi masa ni addini na ba irin na Yahudawa ne da sai mutum ya zo ya tona kansa asiri na'am waya zau anu isruhum wal aglal to amma kaga mu duk Allah sai dauke mana wannan idan mutum najasa ta same shi a yahudawa in a riga ne sai ya yanke wajen ya jefar ba a wankewa idan kuma a jikinsa ne sai ya sa tsangaro dutse ya goga a wajen har sai jini ya fito to shine tsarkin wajen kaga wannan ai da nauyi kuma su in za su yi zakka hudu za ka raba ka ba da kashi daya mu kuma arba'in muke raba mu ba da kashi daya saboda saukin wannan addini yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra allati kanat wa ta kasance alaihim akan su qatalin nafs kamar kashe kai fito wata a cikin tuba wa qadai asran najas da kuma yanke inda najisa ta taba a jikin riga mu duk Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke mana wannan babu shi a cikin wato tsarin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yahudawa yace fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatun uhillat lahum saboda laifukan da yahudawa suka yi aka haramta musu cin wasu abincika masu daɗi amma mu nan sai dai ka jima Allah ya ce ya ayyuha nabiyyu tahrimu ahlallahu laka tabtagi marwata azwajik mu ba mutumin da zai haramta in ka haramta ma da yawa sai a ci sakarci ne kawai ci gaba da abin da ko rantsuwa kai ba za ta hau ba duk mutumin da ya ce na rantsi ba zan ƙara cin abinci ba sai wannan shahasha ne shi kenan ci gaba da cin abinci kawai ya za ka rayuwa ka cin abinci amma in ka rantse ka ce ba zan ci shinkafa ba to an san za ka iya rayuwa da sauran abincin ba lalle shinkafa to in ka ci shinkafa sai ka yi kafara in ka ci shinkafa saboda an san akwai sauran abubuwa da za ka yi amma in ka rantse ka ce ba zan ƙara shan ruwa ba a ba zai kula ka wannan kamar wanda ya ce ya rantse ya ce ba zai auri mace ba ba zai yi hinsi da aure ba dama rantsuwan ma bata kullu ba amma duk wanda ya ce ba zan aure baturiya ba wani su yawa akwai saura suna nan da yawa je suka aure su in da ya aure baturu ya sai yayi kafara eh in dai ka ware wani abu kace shine ba za ka yi ba to za a yadda amma in ka haɗe to to rantsuwar taka bata ma zauna ba eh saboda haka in in mutum ya haramta kansa abinci ga baki daya to sabo yayi wannan kawai eh sai istighfar ya ci gaba da cin abinci kawai Now, falladina amanu bihi Allah ce to waɗanda suka yi imani da wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallama wa azzaruhu kuma suka girmama shi suka mutunta shi ko kuma ce wa azzazuhu suka buwayar da shi ko wa azzaruhu suka wato girmama shi suka mutunta shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi annabin da Allah ya ce a buwayar da shi wa azzaru ko a nauyaya shi a mutunta shi to yanzu akwai abin da za ka yi wannan annabin a ce bida meye ba zai shiga ƙarƙashin nan ba a hausa aka ce wane ka mutunta shi idan ka gaida shi sai a ce a banda wannan ba faɗi wannan ba gashi nan ka mutunta shi Allah ya ce mu mutunta mazala to duk wani abu na girmamawa ai ya shiga ƙarƙashin wannan ko idan ba ko zo gidanka aka ce ka mutunta shi sai an ce ka mai shimfiɗa sai ka ce wai ba a faɗi shimfiɗa ba sai an ce ka zauna ku hira sai an ce ka biya mai dukkan buƙatar da yake zo da ita inda kana da iko ai tun da an ce wato wa'azzaruhu ko wa'azzazuhu to duk abin da yake na girmamawa ya shiga nan duk wanda ka ji ya ce a'a sai ya faɗa to bai san girman manzo Allah ba a girmama manzo Allah ka ce wai dan me ka ce wai ai bai ce ame ba yanzu manzo Allah ne zai ce girmama ni sai ya gaya ma haka sannan zaka girmama shi sai manzo Allah ya ce imin kaza duk abin da sahabbai suka mai na soyayya shi yasa su shi ya ce ku dinga kokawa akan sauran ruwan arwalata shi ya ce ku dinga raba gashin aski na sili-sili shi yasa su shi ya ce ku dinga ce min bi abi an tawa ummiya rasulullah a ai tun da suka ji Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim tun da suka ji Allah ya ce tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu a to an gama kawai sai iya inda wato karfin su ya kare to kuma har yanzu duk mutumin kirki akan haka yake duk wanda kai wa manzo Allah wani abu na girmamawa yace a'a wai ai bai ce ba kai jama'a wai bai ce ba saboda mutane sun gigita wato wato umamin ushir ba qulubuhum kufar fataqud dalal fihim ayaqu mutun ya hadi guba bai san san da ya hade ta ba ladani ne fa yayin kiran sallah ya kare da la ilaha illallah sai wani ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam wannan bid'a ne bid'a ne bai zo a hadisi ba an ce muhammadu rasulullah hankalin shi ya tashi wai bid'a ne bai zo a hadisi ba an yi karatun sallah an ce muhammadu rasulullah musulmi da sun ce sallah alaihi wasallam ya yi gunsu baki ya yi harara wai an yi bid'a wallahi ba su san suna cikin musiba taɓa manzala ba kyau ba kyau duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ba ta yi an ta haɓa da amalukum wa antum la tashkuruna taɓa shi zai sa in rusa sallar taka gaba ɗaya in rusa azumin naka kuma ba zan gaya ma ba sai sai ka zo in ce babu yi wa manzala rashin ladabi yana jawo a rusa aiki kuma rashin ladabin nan faɗa ga murya karka ce ba sai ka taka shi daga murya kawai za ka yi a gabansa Allah ya ce duk abin da ya taɓa yi na kirki ku rushe to a zo a yi wanzala salati ka ce wai bida wai bai ce ba sun kasa gane anya mutum ba zai tsaya ya tambayi kanshi ba anya hanyar nan da muke bi za ta bille kuwa anya ba a haɗa mu faɗa da manzala ba duk har kashi mu ce ba kyau duk har kashi mu ce bida duk har kashi mu ce kaza to kamar yadda na ji wani malami yana faɗa ta yadda za ka gane cewa su kansu ga da yawa wasu malamansu suna faɗa cewa an haɗa su faɗa da mazala da abin da ya shafi mazala sannan suka fi motsi baki idan watan maulidi ya zo masoya manzo Allah ana ta maulidi sai a ce ai ba a fi sahabbai san manzo Allah ba ai ba su yi ba to amma kuma idan watan Ramadan ya zo da mu da su muke ta tafsiri shi kuma kowa ya maja bakin manzo Allah a lokacin manzo Allah yana tafsiri a Ramadan sahabbai sun yi to misa to mun fi su san alqur'ani mun fi su san a fahimci alqur'ani to shi wani me yasa a ce me yasa me yasa ba a ce a bari ba saboda shi bai shafi manzo Allah kai tsaye ba so abin da aka koya musu abin da ya shafi manzo Allah kai tsaye to a yaƙe shi wannan abu amma duk abin da bai shafi manzo Allah ba to wannan shine mai kyau shikenan ka zama dan bid'a to wai shi dan sunna ya yake zama dan sunna ne wai me bambancin dan sunna da dan bid'a shi yanzu dan bid'a wanda ake cewa dan bid'a shine mai yin dariqa ko da sauran irin maulidai da sauransu to yanzu sallar azhar da yake sunna ce ko sunna ba ai na sallar azhar ko yana yin sunna kenan yana yin magariba yana yin azumi yana zuwa aikin haji yana yin zakka duk wannan sunanin manzo Allah ne to amma duk da haka ba su kai a kirawo shi dan sunna ba kawai saboda yana maulidi yanzu duk sun rushe maulidi duk ya rushe wa'ancan yanzu sunan shi dan bid'a hankali ya yarda da wannan shi dan bid'a maulidi yake da dariƙa amma har haka yana yin sallah salawatul kamsi ita ma sunna ce manzo Allah ne ya koya ta kuma yana yin azumin Ramadan kuma yana aikin haji kuma yana sadaka kuma yana zakka kuma yana kaza to duk waɗannan sunnonin da yake yi ba su kai matsayin bid'a bid'an nan ta rushe kamar yadda marigayi mala ahmad yake cewa shi dai abin da ya fahimta bayan daga baya duk da ya gama yakin shi kuma daga baya Allah ya shirye shi yake cewa duk bid'ar da ke cikin maulidi to shi yana da tabbas sunnar da ke cikin ta tarin jayi bid'a yace bid'a duk da za a yi a maulidi ba za ta rinjayi sunnar cikin maulidi ba ko da ku ana yi to yawan sunnan yarin jayi bid'a to yanzu a ce da sallar ka da azumin ka da hajjin ka da zakkar ka duk da kake sunna ce ta manzo Allah amma saboda kana yin maulidi yanzu sunan ka dan bid'a duk martaba wa'ancan ba kalla ba shi kuma wannan abin da yasa ya zama dan sunna baya maulidi saboda haka duk bidoyin da yake yi na kaza da yake yi da kaza duk abin da yake yi to duk waɗannan ba su kai munin wannan ba saboda ka shi ɗan sunna ne jama'a mu ji tsoron Allah mu daina raba manzo Allah jama'a sa in fa kana bata mutum kaya da shi fa kake faɗa fa al'umma nan ta manzo Allah ce duk wanda yace zai raba manzo Allah wannan al'umma fa da shi yake ba da al'umma ba shin kai mutum nawa ka shigo mai da su mutum nawa ka kora mai yanzu ko kano kawai nan kano masu ɗariƙa da masu mulidin kano duka kwashe wa mazala daga cikin mutane ta kore su aiki kai mai ko ɓanna ba wai duniya ga baki ɗaya mu nan kano kawai duka kora masa su to kai nawa ka kawo nawa mutum nawa ka kawo manzala ya ce zan yi alfahari da yawan ku ba abinda manzala zai yi takama da shi an an ji lahira yawan mu to sai ka zo ka kwashi Allah kaɗai asalin adadin wanda ka kwasa kuma haka kawai don bai yi abin da kake yi ba ko bai yi fahimtar da kai ba ai wannan kuskure ne kuskure ne Allah ya kiyaye fallazi na amanu biyu waɗanda suka yi imani da manzala wa azzaruhu suka girmama shi suka mutunta shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani ulaika humul muflihuna Allah ya ce in kana neman waɗanda suka rabauta to waɗannan ne Allah ya sa mu a cikin su
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله تبارك وتعالى يقول ka gaya musu wannan zance ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya gaya wa duniya ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba daya magana ta fi karfin larabawa ko ta fi karfin farare a duniya gabaki daya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne a wajen ku gaba ɗayan ku ba rarrabewa babu kaza kowa ni annabinsa ne kowa ni manzansa ne ma'ana jami'an din nan manzala sallallahu alaihi wasallam yanda ya iya mu'amala da jahilai wawayen su Abu Jahal to haka zai iya mu'amala da kowa a duniya duk wanda ya haɗu da manzala sai ya ji manzala ya macicif ba mutumin da zai haɗu da manzala ya ji manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai iya hudda da shi ba in daga ƙauye kake da ka zo jin manzala sai ka ji kamar wa ɗan garin ku ka samu suka ce mamaki wasu mutane suka ce da muka zo wajen shi sai muka zaci daga garinmu ma yake saboda hudda irin ta garinmu magana irin ta garinmu dabi'a irin ta garinmu sai muka ɗaya kewa da shi domin dama da an zo da baki aka sauke su aka ba su abinci aka komai da komai suka zo suka gaisa da manzala suka imani suka komai kuma za su ɗan kwana biyu don su koyi karatu alkur'ani kuma su koyi ibada to mafi yawanci da daddare ko da yamma manzala sai je cikin su ya zauna sai ya baro wa'incin sahabbai na yau da kullum sai zo cikin bakin nan ya zauna ya dinga hira da ku yana mu'amala da ku sai ku ji wato kamar ba ku baro gida ba sai ku ji kuna tare komai da komai wani ya ce da muka zauna wato muka kwana biyu muka daɗe muka daɗe ya ce har sai da na mazala ya zo muna cikin hira sai ce na ga alama kuna tuna gida ko suka ce yace sai muka duk sandar da kanmu kasa yace domin wajen watan mu shida muna zaune a garin suna ci suna sha ba fasana'a suke a garin mazala ke ci da su ya shayar da su da wajen kwanan su da komai mazala ce to na fahimci kun dade saboda haka za a yi muku izini ku koma gida kuma idan za a tafi kowa kullin shi daban haka manzala iya adadin ku haka kowa za a yi mai kullin shi da buhun shi da abinci da komai da abin da zai tafi da shi gida idan mazala sallallahu salama ya fahimci cewa ba ku gama fahimta abubuwa ba sai manzala ya zaɓi mutum ɗaya ko biyu ya ce to amma wani zai zauna ku ku tafi saboda shi ya ƙara karatu ya ƙara fahimta addini in ya dawo kuma sai ya ci gaba da ɗora muku inda kuka to haka baki fa suke a jan annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tare ko da yaushe ko daga ina ka zo in yaro ne kai da ka zo kana hirin manzala sai ka ji ya fi babanka wato nutsuwa da kai da sauransu in ba kawai ne in sarki ne in ibn jarir abin abdullahi bajali yake cewa sarki ne ya ce wato da na zo wajen shi ya ce ya girmama ni ya mutunta ni ya ce ya min ɗabi'a guda biyu da ban zan taɓa manta su ba ya ce tun da na musulunta aka kai ni masauki a iya zaman da ne a madina kafin ko ba gida ban taɓa zuwa na ce a gaya mai na zo bai ce in dakata ya ce duk sanda na zo in aka ce mai ni ne sai ce a ce ya shigo ya ce kuma ba mu taɓa haɗa ido ba sai ya yi dariya ya ce muna haɗa ido da shi zai yi murmushi ya ce wannan abun ya ce ba zan taɓa manta shi ba mazala ya girma ni ya mutunta ni abdullahi ɗan hatimu ɗayi da ya zo wajen mazala sana aka ce mazala ga abdullahi nan sarki ne mazala yana kallon shi ya miƙe tsaye ya je ya taro shi ya ce da ya rike hannuna bai tsaya da ni ko ina ba sai cikin ɗakinsa aka wuce gida aka wuce ƙofar gida manzala sai da ya shiga cikin ɗakinsa ya zaunar da ya ce a ɗakin da muka je babu komai sai wani fulo guda ɗaya wanda shi kuma fulon abin da aka saka a cikin fulon yayi ne ba wai auduga ba ya ce shi kaɗai ne a ɗakin ya kuma matsa min sai na zauna a kai don da na ce ni ba zan zauna ba ya ce a ai lalle sai ka zauna ya ce da na zauna na kalle shi ya kalle ni sai ce me ya hana ka musulunta don a san da zuba musulmi ba ne ya ce sai na kasa amsa da zan ba shi sai ce idan garinku an yi farin ruwa ruwa ya ɗauke waye yake kawo muku ruwa gonanku ta farfaɗo ku yi shuka sai ce Allah ne sai shi to me hana ba za ka imani da shi ba idan kun shiga musiba a garinku wa kuke roƙo ya yaye muku musibar nan da manzo Allah ya dinga masa imtihani bai an bai san lokacin da ya ce ashhadu an la ilaha illallah manzo Allah ya girmama shi ya mutunta shi to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kai ka zo sai ka ji wato ka samu abokin wada shi sa Allah ya ce rasulullahi ilaikum jami'a mata su da kansu sai suka ce ya rasulullahi mu fa ba mu yarda da abin da maza suke ba maza suna samun lokaci da kai su zauna su taima tambayi mu ba mu samu maza ya ce kuma ku ware lokaci ku ware waje ku ware lokaci duk sanda kuke so ku zo ku sai gaya mu zan zo in same ku har inda kuke manzala ya zauna da su su yi tambayoyi su komai su ma su ji daɗin hudda da shi daɗin magana shi sa Allah tabaraka wata ya ce inni rasulullahi ilaikum jami'a kai ko ba ko ba ku zo ba manzala in ya rubuta wasiƙa ya aika muku sai kun ji ba ku taɓa jin zance mai daɗi irin wannan ba ku taɓa jin magana mai fasaha irin wannan ba rubutun tsama in ya aiko muku saboda za ku ga akwai girmamawa akwai mutuntawa lokacin da ya aika wa muƙaukis sarkin misira da takardarsa cewa aslim taslam yutika Allahu ajra kamar ratayn fa in abaita fa inna alayka ismul arisiyin wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakizu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallu fa qul hashdu wa qul shahadu bi anna muslim muqawqis yasa yace a sake karanta mai wannan magana aka karanta mai ya tambayi haɗibu shi ɗan aikin ƙaramin bayani ya ƙara masa bayani ya ƙara masa bayani ya ce an ta hakimin ji ta min hakimi ya ce wallahi kana da hikima kuma wanda ya turo kama mai hikima to shi ne shi ma da kansa ya rubuta takarda ya aiko mazala ya ce wallahi na ji daɗin maganarka kuma ni dama a abin da na ji a iyayenmu cewa a cikin annabawa akwai kwaya ɗaya da ya rage to ina ciwo da zaton kai ne sai to amma ni gane na riga na samu sarauta na yi nisa ina jin tsoron abin da zai samu mutane na amma ga kyauta nan na baka ya dinga duk abin da ka sani na rayuwa sai da ya hada a cikin kyauta banda dukiya banda kwanukan cin abinci banda bayi banda dabbobi na hawa hatta madubi da za a kalla ko matsayi dai kamar yadda ka san gara anan an tashi yin gara ba abin da ba a saka to shi ne a ciki sa sirina da mariya mata ne guda biyu ya ce gashi ku kai masa ya haɗo da haɗi ɗin a ciki ma sai da ya ce wa'annan 'yan matan da nan sa ya ce ba kamar sauran bayi ba ne mata ne 'ya'yan manyan mutane allah ne da ya jarrabe su da bauta to sai na gaba wanda suka dace da kai suka dace ɗin ba da kai ba shi yasa da turo masu to ita mariya take cewa tun daga hanya da aka ce an ba da su zuwa ga wani mutum wani sarki ne a wani gari to take ta tambaya haɗu to mu yanzu kuma wajen mu aka tura mu ya yake mutumin ya kaza yake a kan me yake to haɗu ya ci gaba da yi mata bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam ai kafin ta zo madina ta musulunta a hannun haɗu saboda yadda haɗu yake gaya mata yake allah ya ci da ku da aka haɗa ku da manzala domin an hada ku da wanda shine arzikin duniya da lahira an hada ku da kaza ya dinga mata bayanin mazala ai mariya bata bari a zo madina ma mata ga mazala tun akan hanya ta musulunta saboda yanda ta ji dadin wato bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa tana zuwa shi kuma hadibu ya ga mazala ce ai wannan hatta musulunta mazala ya ce to tun da kin musulunta da ke zan zauna a gidana ita kuma sirina ya ba da ita ga hassan bin sabit ya raba rigimar su da shi da ya ita da suna saboda abin da ya faru na ƙaryar na ra'aisha to wannan shine duk cikin ma'anar inni rasulullah ilaikum jami'an ni manzon Allah ne wajen ku gabaki daya babu wanda zan je wajen shi ko mai hudda da shi ya ga cewa a wannan annabin suwana ne ko kuma annabin mu bai yi mana ba allazi lahu mulku samawati wal ard ubangijin da yake da mulkin samai da kasai la ilaha illa huwa babu wani ubangiji sai shi yuhu yana rayawa wa yuhu yana kashewa fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa annabiyil ummi ya sake nanatawa annabi wanda yake ummi allazi yu'minu billahi wanda yayi imani da Allah wa kalimati kuma yayi imani da kalmomin Allah shine alqur'ani wattabi'uhu Allah ya ce ku bi shi kawai ku bi shi la'allakum tahtadun ai tabbas in kun bi shi za ku shirya domin wannan la'alla ta hakiki ce ba ta zato ba ce domin Allah tabaraka wa ta'ala ya a wani zai na cewa in tudi'uhu tahtadun in dai kun bi shi za ku shirya to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu ga baki da cewa wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtaduna don ku shirya ma'ana shirya ta tabbata a gare ku
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى daga mutanen annabi Musa akwai ummatun wasu jama'a yahaduna da suke shirye mutane bil haqqi da gaskiya wa bihi adiluna kuma da wannan gaske suke yin hukunci wa qatta'nahum ithnatay asharata asbatan umama wa awhayna ila Musa استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يجي وقطعناهم مكرربا بنو إسرائيل إثنتي عشرة أسباطا أمما ma'ana al'ummatai kabila-kabila kabila goma sha biyu daga cikin kabilun banu isra'ila kowanne aka raba shi aka sa cewa kowanne suna da naƙibi shugabansu jagororinsu wanda kuma su ne suke zama tare da annabi musa wa auhaina sai muka yi wahayi ila musa ya zuwa ga annabi musa idan su kawo kwamo lokacin da mutanen suka nemi ya shayar da su da lokacin da aka shiga dimuwan nan sai annabi musa ya shiga dimuwa sakamakon addu'ar da an ba'ura ya masa suka bata arba'ina sanatan ya tihu na fila sai da suka shekara arba'in suna yawo a daji sun kasa fitowa sun kasa zuwa inda suka nufa to a nan ne sai aka nemi ruwa ya ɗauke sai Allah ya masa waya a nan zurif ka yi duka bi a saka da sandaka alhajar ka dauki wannan dutsen da ke hannunka fadara bahu sai ku yi da ke shi fajarat ai in fajarat minu isnata asharatan asharata aina sai idan marmaro guda goma sha biyu ya balle daga cikin wannan dutsen da ke hannun annabi musa kada alima kullu unasin kowace jama'a daga cikin jama'un nan guda goma sha biyu aka nuna musu kuma sun san masharabahun mashayarsu ma'ana ta kan famfan da za su sha wadannan na alaihimul gamama wato ni'ima ta farko kenan sun shiga dimuwa sun bata amma dimuwa kuma sai ta zama alheri kuma ta zama ƙarin girma da ɗaukaka na farko dai dutsen nan fa a hannun annabi musa yake ba wai dalaba ce ko goron dutse ƙaramin dutse ne amma da an kwankwashe shi in ya dinga tsafton ruwa kowa ta inda za su tare ruwansu daban to sannan kuma rana suka daina ganin rana sai aka dinga sako da girgije yana musu inuwa inuwa kuma mai sanyi ruwa baya samun su sannan kuma bayan wadannan alaihimul gamama sannan wa anzalna alaihimul manna wasalwa kuma aka dinga saukan musu da soye da zuma da gurasa abincin su ya kare kullun sai an sako a sako da safe a sako da rana a sako da daddare su ci kawai babu zancen yunwa ba kishirwa kuma mutum in ya kwanta gari yana wayewa zai tadda an mai gyaran fuska an wanke mai riga an busar da ita an goge kawai ganta a jikinsa fes kuma ga abinci ga zuma ga soye shekara arba'in a haka suke ba mai yin wani abu to amma kuma a ɗimuwa ake idan suka aka gari ya waye aka ce to a tafi a yi nan wajen ko la'alla nan hanya take sai a yi da ana tafiya tun safe har dare duhu ya yi sai a ce to shi ke mu kwana mu tashi gobe sai mu ga ina za a yi da sun kwana gari yana wawa sai su ga inda suka kwana jiya ne ashe kewayowa suka yi inda aka shekara arba'in din nan ba wani katon daji ne kamar sambisa a wani ɗan ƙaramin daji ne a ciki aka ɓoye su suka yi ta kewayawa sai suka shekara arba'in idan gari ya waye sai su ga inda suka kwana jiya amma fa ba wahala ba gajiya ba komai duk a ci daɗi a komai da komai to kuma da yawansu kusan gabaki ɗaya kaɗan ne suka fito daga cikinsu annabi musa shi da kansa a cikin rasu yushau ne kawai ya fito da sauran 'yan kaɗan amma duk sauran mutuwa suka yi a ciki Allah ya ce kulu ku ci min ɗayi ba daga daɗaɗɗen mara zakanakun abinda muka azurta ku da shi wa ma zalamuna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laifin da yahuda suka yi ba mu suka yi ba ba su cuce mu da komai ba walakin kanu an fi son yanzu sai dai sun zalunci kawunan su ne
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا عدة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wani tsageranci da laifi na biyu da banu Isra'ila suka yi bayan wancan abin da aka yi musu kuma ba su gode wa Allah ba sun Allah ya ce wa izkila lahum lokacin da aka gaya musu uskunu hazil kaita ku zo ku dawo nan garin ku baro can inda kuke ku dawo baitul maqdisi ku zo ku zauna a nan wa kulu minha ku ci daga ɗayan itacen wannan gari har su shi ito inda duk ga dama wa kulu kuma ku faɗa wato amruna hiddatu lamarinmu shine ga neman gafara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sare mana da laifin da muka yi wadkul baba kuma in za ku shiga kofar garin ku shiga sujjadan kowa yana sun koyar da kansa kar ku dinga daga kawunan ku in kun yi haka na gafir lakum ma gafarta muku kadaya kun dukkan laifukan ku kuma wa sanazidul musinina za mu kara masu kyautayi ma wato lada mu gawa ladan su فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ميكون su ce qulu hiddatu ku dinga cewa hidda sarayawa ma'ana yafiya daga zanubin da muka yi sai suka canja suka dinga cewa hiddatu hintatun wai ai shi banu isra'ila ya tsana a tashi wani abu to tunda an sa shi ba zai yi yadda aka ce ba me ya koyin hintatun shi ke hinzgar ga cewa hintatun kuma an ce wa duk ruwa wasu zan kowa sun koyi da kansa kowa sai daga kansa haka yake kallon dan me za a ce sun koyi da kansa Allah ya ce wa dallazin zalmumin kolan gare da jike lahu saboda haka me ya faru daga baya ai wato fa arsalna alaihim wato sai muka aiko musu rijizan wata irin azaba wato minas sama'i daga sama bima kanu zulmun da abin da suka kasance suna aikatawa ila an ce qalu su suka dinga cewa habbatun fi sha'ati maimakon hiddatun wai a hiddatun din nan alkama kenan shi kuma hiddatun wato hidda shine alkama hidda kuma sarewa da gafara daga zunubi yanzu wadda kalu yanzu hafuna ala astahi him kuma sai suka wasu suka shiga suna jan gindi wai saboda an ce su sun koyar da kai to bari su ja gindi sai suka zauna suka dinga jan gindi suna shiga garin Allah ce shi kenan sai muka aiko musu daga azaba kuma me yasa bi ma kano yuzlimu ne saboda abin da suka suna zalunta kansu da shi to alhamdulillah نعم akwai wata magana ne?
wai tambaya ce wanda sana'a shi harkar tafiye da ke na'am yau baya da yi kuma da darewa ya sai da arziki
direba zai iya yin azumi ai da man Allah ta yi in dai matafi ne kai ka yi ajiyar ma'ana in zai mai wahala amma ai ka san Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kun da alamu yayi azumi ya fi mai in dai ka ji zaka iya yin azumi to kai shi Ibrahim da ya cewa qawaniyal mannanu fil asfari falam akun ahtaju lil iftari yace Allah mai yawan baiwa ya karfafe ni duk tafiye-tafiyen da nake bana aje azumi ban taba ajiye azumi ba saboda tafiya ba na yin wannan inji shawar jallawa ta'ala saboda haka idan direba ya ga zai iya ajiye azumi zai iya yin azumi ya azumi in ya ga ba zai iya ba to kuma shi kenan sai ya ci ya daina azumi ke da shi a faɗin da tumin ayyamin uka eh ƙwarar kuwa shi gane shi ya daina azumi a Allah ya tafi fata salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتحة